بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan baiwa da ni'ima ga bayansa tsira da aminci su kara tabbata ga farin jaka da annabi muhammad alaihi salatu wassalam da iyalan gidansa da sahabbansa alherin allah ya kai musu allah ya kara musu yarda yau muna ranar talata ne 22 ga watan zulqada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1446 muna fatan allah ta'ala ya datar da mu darasinmu dai na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin dai wannan sura mai albarka suratul nisa'i suratul nisa idan ban manta ba mun tsaya aya ta 70 da nawa 78 yau insha Allah za mu tashi aya ta 70 da tara muna fatan Allah ya fahimtar da mu hukunce hukuncen da ke cikin waɗannan ayoyi kuma Allah ya sa mu yi aiki da su Allah sa mana a cikin mizanin ladanmu babu shakka yawa jerin waɗannan ayoyi na baya ayoyi ne wanda suka ja hankalin al'umma duniya akan kowa ya yi guzuri ba don komi ba saboda akwai abin da ke jira rayuwar kowa da yake raye shine mutuwa kuma Allah ma ya nuna mana aina ma ta kuno da rikumul maut da yadda kake dai mutuwa za ta riske ka kenan kama Allah yana ce mana kuhu matattu ne ba makawa ba wanda zai tsira daga mutuwa kulla man alaiha fadi ita kanta duniya abinda ke cikinta gaba ɗaya zai kare ba abinda zai yi saura sai zatin Allah da haka kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai sai dan mutuwa ba mutuwa ce abin jin tsoro ba in an mutu me za a tarza annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yake musu wa'azi ta yi mishi wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld wa ma ja'alna li basharin من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون تاسكي إذا منزع الله يرسو أي سنهوتا سنهم شركي سنهوتا دواز Allah ya ce a wa ma jana ne bashar min kawle galkudu ai mu taba sanya wani mutum ba gaban ka wanda shi ya dawama balle kai sai dai Allah ya tambaye a fa'in minta kai in ka mutu a fahimul khalidun su za su dawama ne a a ba su dawama ina ma suke yanzu yanzu tarihi ne ma ake me yasa saboda kullu nafsin za'iqatul maut wallahi kowane mai rai sai ya dandana mutuwa kaga san da abin da aka ce za a dandana ai ka san ɗayan biyu ne ko ko za a samu daɗi ko kuma za a samu kishiyar haka akwai wasu wallahi mutuwa hutu ce gare su daɗi ne za su dandana daɗi wani ran da zai mutu na wallahi cikin farin ciki yake da murna Allah samu mu zama cikin irin wayan shi yasa wani mai magana yake cewa ya yi kokari kamar yadda ran da ka zo duniya kai kana kuka fami kuwa na dariya ka kula da gida idan an aihu da ka zan jariri mai yake su kuma fa kowa farin ciki yake to yi kokari abin ya canza ranar mutuwarka ya zamanto su suna kuka kai kuma kana dariya eh saboda farin ciki amma kai ka zo kana kuka ana dariya kuma ka mutu ana kuka kana kuka a gaga bala'i ko kuma ka mutu ma wasu ma suna dariya kai kana kuka to tunaran da ka zo fami ɗinka kowanne zahikan masarura to yi ƙoƙari ranar mutuwarka ya zamanto kai kana farin ciki kana dariya su kuma suna kuka duk da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuka amma akwai kukan da ba hanawa kukan zuci da zubar hawaye amma irin wayo wayo kinan ina za mu saka mu wani ya ta ce yake mara kaza wannan ai matsala ne idan ka san a kabila kuma ana yi idan ka yarda ba kai wasiya kana amma ba kai in ka mutu to lokacin da ka mutu da sun wara rusa kai kuma sai a wara rusa maka azaba ana wa matattu azaba saboda kukan famikin su dangin su amma saboda mi ta yi ya san ana yi da ce kana musu ba ta yi kuma ta yi ma dai abadan a jahiliya ko wanda zai ce in ya mutu a ɗauko wanda suka iya kuka sosai don a san matsayin shi da martaba shi a cikin faru akwai gwada ya kuka wanda za a ɗauko su yi kuka kawai a biya su to duk wanda ya haka za a mashi azaba ne ta yi ƙoƙari yau ma mautuka zahikan masarura ranar za ka mutu kana dariya kana murna su kuma suna rusu kuka Allah ya kai masa to da haka za mu ji abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wannan aya ta 79 Allah maɗaukakin sarki ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin للناس رسولا وكفى بالله شهيدا akwai waɗansu ayoyin da zaka ga Allah yana magana da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba manzon Allah kawai ake nifa dukkan mutane wannan aya tana daga ciki Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma asabaka min hasanatin da abin da ya same ka kyaukyawa fa min Allah ai daga Allah ne kamar da wani Allah ce wa ba bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin famin Allah babu abin da zai same ku na ni'ima illa daga Allah ne da ka ka samu arziki Allah ne ya baka wani gani yake da wara da wara da suka yi tsaye shi yasa ya samu arziki idan ka ka samu mulki Allah ne ya baka duk duniya ba wanda yasa ya tsaye baka mulki ba diyan da iya magudi wala sai in Allah ya riga ya kaddara kana daga cikin wanda zaka samu mulki haka yan sarautar gargajiya ce haka kudi duk duniya ba wanda sai ya tsaye ka zo mai kudi idan Allah bai baka aihuwa ba duk duniya ba wanda zai tsaye ka samu wannan aihuwar har a zo lahiya idan Allah bai baka lahiya ba duk doktororin duniya a tara su wallahi sai daga ciwo kawai ya karu eh sai a je ma a yi ta bincike a sa na'ura kawai ta ce negative kai kuma positive a ce lahiya kalau baka da damuwa kai kuma kana cikin bala'i an sai sun gano ciwon za su ma magani to ba gano ba babu aka ce to shi yasa duk abin da yake ni'ima ne kyaukyawa ne idan ka gan shi to ka tabbata fa min Allah daga Allah ne ai shi da manzo Allah ya tabbatar da wannan Allah magana da al'ummar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam don abin da gani na falala na ni'ima ne na rahamar Allah ne daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da kaga ya same ka kun mummuna famin nafsik wani abu ne wanda sakamakon halayen ayyukan ka ne da kai Allah ya jarbe ka da wani ya sa magabata wani iya gamatarsa ta bata masa ne masu ya koma asirifari ya san kawai ya taba Allah don duk wanda ya taba Allah sai ya ga Allah ko ba gane ba da ka taba Allah sai ka ga Allah an kai ba washe da za a gane ba wai ka ganci kuri-kuri ba kai ma Allah zai bari ka tabu dama shi ke ba kariya idan abin hawansu ya musu turjiya sai su koma astighfari don sun san sun yi zunubi sun san wani abu ne daga laifin da suka aikata tsakaninsu da ubangiji shi ya sa matarsu ta musu hushi ko ta gaya musu bakar magana ko ta ƙibin umarninsu haka dabbarsu ma idan ta musu koli ko ta musu turjiya sai su koma zuwa ga astighfari saboda fahimtar wannan ayar cewa duk abin da suka sun samu na ni'ima da rahama da jin daɗi da wadata da arziki daga Allah ne amma idan ya zama to mummuna ne to wani abu ne wanda ya samu ne sakamakon mummunan aiki da suke tsakaninsu da ubangiji wannan ka yarda ko baka yarda ba zunubi yana janyo talauci kana iya wani zunubi a jarabe ka da rashin lafiya sakamakon wani zunubin ka wani alheri da kake so ka samu wajen Allah sai a dakatar da shi saboda kawai ka taba Allah shi sa kullum ana so mutum ya kiyaye Allah subhanahu wataala wani zai iya tato ai ga arna su kuma suna nan suna wa Allah laifi su kafirci amma Allah yana ba su lafiya ya ba su arziki kai ma kana so ka zama kamar su ne su fa kawai bakin rayuwar duniya ne shi wanda ba musulmi ba idan ya alheri sai a kara mai lafiya ko a kara mai arziki saboda an biya shi kai kuma kana son nan kana son can ne kana son a baka bonus ayyuka na gari yan uwa suna ba da arziki suna ba da lafiya da zama lafiya suna sanya mutum ya samu nutsuwa shi sa Allah ta'ala yake cewa man amila salihan man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ubangiji ta'ala ce man amila salihan duk wanda yake aiki kyaukyawa aiki nagari min zakarin aw untha mutumin nan namiji ne ko mace ne ga alƙawari daga Allah Allah sai ya ce wallahi da Allah Allah sai ya rantsa zamu yarda fala nuhuyannahu Allah ce wallahi zan rayar da wannan mutumin hayatan tayyiba rayuwa mai dadi rayuwa mai kwanciyar hankali rayuwa mai zama lafiya rayuwa mai arziki ba talauci ba ka san yau duk duniya ba abin da yake tadawa dan adam hankali kamar talauci shi in kana cikin talauci to yau sai ga gaba ɗaya duk duniya baka da nishadi baka da nutsuwa kai ya faɗin gaskiya a ce kai ya kake ya taɓa baku labarin wani mai arziki a fadarsa ana zaune irin zama na bazara yayansa uwa ɗaya ba ɗaya shi kuma iri da ne talaka ne hira ta koro hira sai ce ai ya ajiye iri gaba ɗaya ɗan ɓarya ake ta ko ɓera ya cinye masa kanan alhaji ne fa alhaji akwai kuɗi shi kuwan ba kuɗi an fara kawai sai kuwa kallon da sa kawai da aka ce kuma kuɗi shi sauki alhaji ya ba shi kuɗi sai iri ƙarya ce yake kamar bai da ko sisi a sha alaji ya ji ciwo an karyata yayi shi saboda talauta shi ya gano matsalar ya san inda shi ne ya faɗa da ta zaya kware ko sai da ya bari kamar sun ce bayan yan kwanakai sai ce ka jama'a ai dan bari akwai barna aka ce haba alaji sosai ma ya ce na ajiye magirbi na da gatari duka dan bari ya ce ya aka ce zai aika ya ce kaji yan iska yayana ya ajiye iri dan ƙwarya ya ce ya kurce ƙarya yake dan ba shi ne kuma na kwanta magana dan ƙwarya ya ce magirbi da gatari yau kana mamaki ne ai ba da Allah raba mana talauci wallahi yau mutane suka san talaka ne akwai matsala ko ne ma aure kaje in talaka ne ta tau shi abin da ya kaddara ne ko ba haka ba eh mara kila ma kaza da wata tsohon belan ko wani tsohon mutuwan kisa da ta ke bata da a cikin sai ta yi bak saboda an san kai talaka ne in rabar shi ne ma in talaka ya dace in rabar shi ne hakan kamar da ne a ce me yasa ya ce almajiri a ce almajiri an sa yi wani dogon ja amma Allah in kaza da wata mota bai lumfashi ta awa da yari Allah ya mata albarka Allah ya mata rabu goshi gare ta idan ka ɗauko wani birgi ko rufin birgi ka bada to sai a kasa shi kashi uku kashi guda akai aboka kashi guda akai malami a rika kora kan allan karhe saboda karka ja da baya to wallahi yarinyar nan Allah ya mata goshi wani babban mutum ne ya zo mana a dawa mana dai a ta shike da kuje ku an gama saboda kawai kana da kuɗi to talauci shi yake tada hankalin al'umma a yanzu to wallahi kana son maganin talauci kanana cewa ibada da ayyuka na gari Allah da ya alƙawari ce man amila salihan duk wanda yake aiki kyakkyawa min zakarin a unza namiji ne ko mace ne Allah ce fara nauyin nau wallahi inda Allah sai na rayar da wannan mutumin hayatan tayyiba rayuwa mai kyau rayuwa mai arziki rayuwa mai daɗi rayuwa mai ƙoshin lafiya da zama lafiya kuma Allah ce zan ba kyakkyawan sakamako da mafi kyawun abin da ya aikata a ranar tashin alkiyama amma da haka ka sani cewa saban Allah kamar yadda bin Allah da ayyukan alheri yake ka arziki ko to saban Allah yana ka talauci shi sa kake ganin ada yayin ce ada Nijar kullum muke cikin talauci saboda mun yi saba Allah idan an ta da sai masu arziki sai mu ce mu ne ya ce mu ne kota amma ana da sai wanda suka iya kida da rawa ya ce mun zo na biyu ko na uku ko kuma ce a shekarun ba haka ne da yi gasar kida da rawa mu muke cinyewa to ta hanyar irin waɗannan yanayi ya za a fita daga cikin yanayin kaskanci yanzu mana kuce gani Allah ya taimake mu matasa ne suke riko da sunna wallahi addinin Allah ne aka wayoyo aka kama a cikin bariki sai ga addini a cikin matasa addini ko ina mutane suna riko da addinin Allah ana karanta alkur'ani da sunna wannan shine sa Allah ya tausaya mana aka shiga wata turbar da ake tsammanin la'alla za a dan samu ci gaba amma da da yake kullum ba abin da ake illa ƙara nisa da Allah to sai ganin kullum kasar tana baya ya'yan ku musulmi kullum sun je sai sun mata kirari sun ziga ta amma sai ta ƙara dokewa da an jala kula a tsara drafu a gaba ana debu nijar debu sai ta ƙara limkewa kuma yau gurguwa ce kawafunan asare amma idan aka yi riko da alkur'ani da sunna wallahi malam to lokacin nan Allah ya yi alkawari ne ya rayar da waɗannan mutanen rayuwa mai daɗi kisa duk ƙasar da ta yi riko da addini sosai to wallahi zaka Allah ya bata jin daɗi duk kasar da ta zamanto munafici da kutun gwila da kafirci da shedanci shi ya fi tasiri to za a kullum tana dagulewa wannan kuma ai ba sai an cika leka ba leka ha gidi za a gano wallahi za a gano amma da yake alhamdulillah duk yadda ake cikin talaucin a yanzu mutane sun yi riko da addini ranar litinin mutane suna azumin litinin ranar alamun mutane suna azumin alamis da wallaha ga mutane suna sallar wallaha a cikin rukunan kasuwa da ma'aikatu da daddare ana kiyamar lail makarantu ana karanta alkur'an da tajawidi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matasa da aswaki da wando sunna sak bid'a sam wallahi wannan shine dalilin da Allah yasa ake samu kama hanyar fita daga cikin kangin wahala kuma in dai mun ci gaba to za a ƙara ci gaba saboda ayyuka na gari suna kawo ni'ima daga Allah amma idan kaga kuma mummuna abu yana fadawa cikin al'umma talauci yana karuwa tashin hankali yana karuwa to Allah ya ce wannan daga gare ku ne kamar da annabi ya ce aka ce famin nafsi daga gare ka ne ai da mu ake magana amma sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mu mun aika ka ne mi a gare su dan ka zamanto dan sako mun aika ka ne zuwa ga al'umma domin kai mi kai san musu da sakon ubangiji subhanahu wataala babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa da sakon Allah wasan naka linnasi rasula Allah tun ake zuwa ga mutane dan ka zamanto mai isar da sakon shari'ar Allah ka gaya musu abin da Allah yake so ka gaya musu abin da Allah baya so ka gaya musu abin da yake sai ya samu rahmar Allah da abin da ke janyo azabar Allah kad balaga risala wa nasaha lil umma annabi ya isar da sakon nan yawa al'umma nasiya yayi kuma kokarin sa matukar kokari akan al'umma ta zamanto shiryayya hatta atahul yaqin har sai da mutuwa ta zo masa sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah ta'ala ce mun aika ka ne ga mutane don ka zamanto wato mai isar da sako amma wa kafa billahi shahida shi Allah ya isar maka mai shaida akan manzancin da muka aiko ka ko da mutanen sun yarda kai dan sakon Allah ne ko ba su yarda ba ko sun shaida ko ba su shaida ba Allah madaukakin sarki shi ya shaida akan shi kai manzan shi ne sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ta'ala yana tabbatar da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen wannan aya ne Allah ya ƙara masa aminci sai Allah ta'ala ya ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza aya ta gaba sai Allah yake bada labarin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne daya dayan mutumin da zaka bi ido rihe ba tare da kana fargaba ba amma duk wani dan da uwa ta haifa a duniya idan ka tashi biyayya zuwa gare shi to bude idan karam wallahi in gaga zai fada rabi ka kauce kowaye Allah wa Imam Malik rahama idan yazo kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani da a duniya illa a cikin maganganunsa akwai abun karba akwai abun watsarwa illa ma abocin kwanci a wannan kabarin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da abin da ya faɗa haka ne ido da an ce manzan Allah ya ce to shi kenan inda ka tabbatar da hadisin ya inganta to ka ba abin nan ido rihe wallahi za ka tsira dan shi kadai ne Allah ce wa in tutihu tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi biyayya zuwa gare shi babu shakka kun shiryu kun samu daidai kun tsira kuma kun dace shine Allah ta'ala ce bai yuti rasul fa kadara ta Allah duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikan ya bi Allah kaga nan gurin ba sai an gaya maka ba wanda ya saba annabi fa ya saba wa Allah ba buƙatar sai an gaya maka wannan mai yuti rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa Allah da'a hadisi ya inganta abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana ta'ani faqad ata Allah duk wanda ya mini biyayya hakika ya bi Allah wa man asadi faqad asalla duk wanda ya saba mini ya saba wa Allah sai manzo Allah ya kara cewa wa man ata amiri faqad ata'ani duk wanda ya biyayya ga amir da na shugabantar masa mana shugaban da shugabantar masa shi kuma ya bi ni wa man asa amiri duk wanda ya saba wa amirkin da na nada to babu shakka ya saba mini da haka ashe bin jagora na addini bin waye bin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam idan kuma aka bi annabi muhammad an buwa an ba Allah idan kuma aka saba wa jagora na musulunci an saba wa annabi idan aka saba wa annabi an saba wa Allah shi yasa dole musulmi su yi kokari ya zama suna biyayya ga shugabanninsu na daga cikin shugabannin musulmi su ne malamai Allah madaukakin sarki ya ce ya waladina amanu atiyu Allah wa atiyu rasula ya ayyuhal ladina amanu atiyu Allah wa atiyu rasul wa ulil amri min Allah ya kira wanda suke imani yace kuwa Allah da'a kuwa annabi da'a da ma'abota shugabanci ko jagorancin al'amari da suke cikinku wala duk duniya ba wanda suke cuɗanyi da al'amarin al'umma kamar malamai ayya kuna ya gane wannan kwanaki mun ba da misali akan haka idan aka mutum mutuwa su a yake nema malamai idan za a ɗaura aure ba malamai wani aka mushi aihuwa ma malamai muka ce hatta kai za a saba Allah ma an za a bude kokowa ko zaman taron siyasa sai a ta ina malam ko malamai wani idan ya zo layyama idan ya hoto da kwashi wa yake jira malamai ba a kare wannan ba idan ya samu matsala da matar shi yayi kwaba gwamna yake bugawa ko mai da'awar wani matsalar malamai idan sun samu matsala tsakanin shi da uwayen shi yana son solution zai bugawa gwamna ne ni matsalar samu da uwaye na kaza malamai zai bugawa duk wani kwama cala sai ka kana cikin ta ya kawai malam ina da yar tambaya wai yar tambaya bai tambaya kira lokaci kuma sai ci maka minti ashirin wani ma bifanka zai yi ka kira wa kuma malam yar tambaya ce ko wajen minti ashirin ko talatin malamai ba su lokaci nasu na kansu su ne ul amur duk wani al'amarin rayuwar duniya kowa in ya tashi sai neman malamai amma yau duniyar nan waɗanda ake so a ɗauka ba kowa ba su ne malamai wasu a majalisu su basu da aiki illa zagin malamai malam wani ba mutumin kirke ba ne a wannan rabu da shi ɗan iska ne wani malam fa za ta ɗan iska ne malam wata ɗan iska ne a gini wannan rabu da shi ba malamin kirki ba ne shi kuma tsarki ma bai iya ba shi mai wannan hudun da ka zama da fatawa ta sallama zai so su kai malamai su ne ul'amur matakin farko su ne kuma amirai su ne kuma magada annabawa duk abinda allah maɗaukakin sarki ya ɗorawa annabawa babu annabawa a yanzu wannan abin yana kan malamai duk abinda za ce ga wani annabi a yau inda zai iya yiwuwa wani haƙƙin da ke kan wannan annabin ga al'umma ba biyayya ba ne ɗari bisa ɗari ko idan ruhe to haka wannan haƙƙin yake kan al'umma yau zuwa ga malamai amma idan sun kasance malaman Allah fa idan sun zama tun malamai magada annabawa domin akwai malamai magada arnan baya wanda ka ji ana zika shi ana malam ko dodo yana jin daɗi wallahi wasu malaman ba su da alaka da musulunci ma balle malamta da a ƙasar hausa wanda ya iya gobe da nisa ma malam ne wanda ya iya kashe aure malam ne wanda ya iya raba tsakanin ɗa da uwa ko aboki da aboki wani abu surkullar tsakanin su samu matsala shi ma sai ga ana kiran shi malam dala wani malami ne mutum zai kashe aure a ce mace malam a yi kokari ma a samu ya zama musulmi ma ta kuma bala ya magana malanta ta kasar hausa ba a bambanta haka ba a bambanta roƙon Allah da shirka ta yi wani abu shirka da ya ta shi ma roƙon Allah ne ai aiki ne ce malamin na akwai aiki ba iya ma aiki baya kundawa bai kundawa wai aiki kamar shi ne Allah damar da azaba ne sai ce ku je an gama kawai ha ba yanzu na jama'a ne wasu mamala ne ya ɗauki ilahantaka ya ɗora ba kai shi aikin da Allah ke yi an zo ya ce aje an gama kun kana kiran shi malam ai gama ka samu matsala a wannan boka ne wallahi boka ne shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tafi gurin boka ya gaya mishi matsalar shi kuma da ya gaya da ka gaya mishi wanda ya magana baka yarda ba baka yarda ba da abin da ya faɗa wa kace kai wannan boka ne da iska ne kurbu da shi ba dai ka je ba to sallar ka ta kwana 40 babu wanda bokan ya faɗi magana bai yarda ba shine yake rasa sallar kwana arba'in tun da ya je gurin shi da niyyar neman solution na mafita wanda kuma ya je gurin boka ko malam boka ya zana mashi matsala ya faɗi ya ce in ka kaji masana ko ai ina zuwa ma da ya here kasa ya ce kaza kai kawai sai ya gano matsalar to wallahi ka kafircewa alqur'ani annabi ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad yardan nan da kai da abin da ya fada shi malam boka ka kafirce alkur'anin da Allah saukarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ba sai ka yarda ba ba bukata ka yarda anan mutun da manzo Allah ya fada mun yarda alladhi la yatiqu an hawa in dai ka je gurin malam boka ka bashi labarin matsala kuma ya faɗi magana ka gaskanta har yace aje a kawo abin sadaka wannan abin sai an yi aiki kuma ka yarda wallahi ka kafircewa alkur'ani ko ka so ko ka kiya ba na jin kawaye ga ranar tashin alkiyama ka mutu cikin wanda suka kafirce alkur'ani ka tafi aljanna zai yi wahala gaskiya imanin da alkur'ani ai wajibi ne da haka ya kamata mita ka tsantsan musamman musulmi ne hanyar jirgin kasa daban hanyar jirgin sama daban da haka mu dage mu yi da'a zuwa ga Allah da'a zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a zuwa ga shugabanninmu na addini ko mun rasa shugabanni na kirki to wallahi malamai shugabanni ne dan da za a ce malamai su ajiye aiki sai yajin aiki na wata guda wallahi da an samu matsala sai ka zo da tambayar kamar ya ta yajin aiki miki ba ba da amsa idan kun dan daura aure a ce ina malamai su ce a yajin aiki suke ba ba ba ba daurawa wallahi aure da za a watsa idan wani ya mutu an zo sallar gawa ina malam malam ya ce a yajin aiki miki wankan mahawar gudun sai malam fa yayi ai wata guda ana yajin aiki a daina wazi in an gama sauran ina liman ina ma da yi mana ya ce yajin aiki aiki ya mutu ya kasa za ta zama kuma su daina addu'a wanda ake a mumbari da wanda ake a saukar ƙur'anin da wanda ake a alƙarutun a yi shiru a ce ana yajin wani irin bala'i kuke jin zai zo ƙasar nan duk duniya kowa ya yajin aiki wala ya ɗuma za ta iya rayuwa amma ban da malamai shi sa bugu taba ganin su ne bugu taba ganin yajin aiki na malamai na addini aikin nan da suke a ce su yajin aiki kun taba gani da ba biyan su ake ba Allah da yake biyan su amma yanzu mun zo wata duniyar da ake so a nuna mutane malaman ba kowa bane wallahi ba mu gaji haka ba addinin bai karantar da mu wannan ba idan aka ce wannan malami ne ko da shaidanci zai ka bar shi da shaidanci shi amma ka girmama shi ka darajanta shi annabi musallallahu alaihi wasallam yake cewa min ijlalillahi ta'ala ya daga cikin girmama Allah maka girmama mutum biyu zushaybatun wa hamilul qur'an mutumin da ya tsoho yayi furfura da wannan mutumin da yake masanin alqur'ani ne idan ka ganshi ka girmama shi ka girmama Allah ashe idan girmama malamai ya zama to girmama Allah kaskantar da su da walakantar da su da zagin su da cin mutunci su cin mutuncin wane ne ko dai mun hadi ba mun san dai ba zai zama to abin kirki ba ya kamata mu sauya ka bar mutum da nashi laifin amma ya zamanto Allah ya ɗaukaka shi ya bashi daraja ya rufa Allah alladina amanu minkum walladina utul ilma ya rufa Allah alladina amanu minkum walladina utul ilma daraja Allah ya ta'ala yake yana ɗaukaka masu imani daga cikin ku musamman ma abota ilimi Allah ya ɗaukaka su daraja ya Allah zai ɗauka abu kuma ku kaskantar da shi wadaka duk yanda al'amari ya lalace wallahi wajen malami ake koma da an gita nan zai a ce ku gaya malaman na musu sa addu'a su ɗauko alkur'ani su karanta kuma su yi addu'a sai ga Allah ya yi hawa wutar ruwa amma ba yadda za a yi a ce ga wata matsala an shiga a ce akwai wani kurekosawa da ya yi wani littafi akan geografi a ɗauko a kan tashi saba'in ko ba haka ba doktorwa ne masanin math physics ne yayi wani littafi akan mathematics a da kowa raba mutane kowa ya karanta so saba'in a roƙi Allah da kama da aka za a ce maka wa haukaci kuma haukacin ne haukacin ne saboda ilimin nashi ba ilimi bane hayaniya ce hayaniya ce amma da kace a ga malaman nan su karanta alkur'ani an san abin da kuma daidai da akwai musu amma aikace duk abin in kale ka contrast din abin muke tafiya ba ma muhimmantar da abin shi yasa man yato rasulullah baka da ba Allah duk wanda yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'a hakika ya bi Allah yahudawa ikirari suke suka ce su yadda suke san Allah kamar ya'yan shi ne Allah mai rani Allah shi haka wa qalatu nanu abna wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba kaga anan gurin ikirari suke suka ce su tamkar ya'yan Allah suke dan su suka fi kowa tsananin san Allah Allah madaukakin sarki ya karyata su saboda bisa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ce ka ga musu ya rasulullah inda gaske suke suna son Allah da gaske ne to fattabi'uni su yi mini biyayya mana inda gaske san Allah su na gaske ne a ga suna maka da'a da biyayya ya ba Allah kenan an kare tu soyayya su ga Allah duk wanda ce yana san Allah baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin manzon haka miwa Allah da'a babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwa shugabannin mu da'a na musulunci muddin ba su umarce mu da sabon Allah ba dan idan sun yi umarni da sabon Allah ko malamai ne kuma nan ba abin su ba hadisi ya inganta annabi ya rada jagora ba nan yace wanda ba amir ya bi shi ba ya rada jagora amir tare da wata runduna suka yi bulaguro to kasan dan adam zama da shi sai hakuri sai suka fusatar da shugaban suka bata mashi rai gaba ɗayansu sai ce bari ne shugabanku ba suka ce kai ne annabi ya ce ku yi min ɗa'a eh ya ce to kowa ya je nemo wuta ce suka je suka nemo wuta ce to a gina rami a gina rami ya ce ku sa ita can a ciki kunna wuta aka kunna wuta wuta garo shi ya haɗu ya ce to ku shiga ciki tunda Allah ya ce ku min ɗa'a wasu bayan Allah har sun fara shiryawa su haɗa wutar sai wani matashi ce kai ku tsaya ba abin da ya kama gurin annabi na illa tsoron kalmar shiga wuta ba haka bane to ya za a kuma wani ya zo umarni mai ce mu shiga ya kawai an ce mai ɗaya ya ce wallahi kuma shiga ya ce annabi ya ce kuma ɗaya ya ce ba a maka a nan dai ka san matasa su suke a ba kuma ta yi tasiri ko in tsahi ne aina eh bura dan tsahi ka yi da an zama su ɗan abinci wadai sai su shigo amma matasa ya suka tashi ta wallahi tafiya tana yi yanzu aka rungu aka rungu aka ta gurin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan matashi yayi bayani yace ya rasulullah ka rada mana shugaba wani al'amarin rayuwa ya sa mun fusata da shi babu shakka mun yi kuskure mun bata mai rai da haka sai ya tambaye mu ba kai kace mu mushi da'a ba muka ce eh yace mu je mu yi utace muka yi utace yace mu yi rami muka yi rami yace mu hura wuta muka hura ci to mu shiga mutane sun yi niyyar shiga dai kuma ce ba a shiga damun mu tsaron wutar da ya gaba gurinka in za mu shiga wuta ina amfani zawa gurinka ya rasu lalla annabi ya ce wallahi inda ku kun shiga wannan wutar da kun dawo masu ke harama da kenan rashin shiga da suke shine ne shine addini to duk da an ce mu yi ɗaya ga malamai fa idan suka mana umarnin abin da ba umarnin allah da na manzan allah ba fa to na gurin la san a wala ba abin su ko ba a sauraron su za a musu biyayya ne akan abin da ya dace da alkur'ani da sunna shi yasa malam abdurrahman mai adali Allah saka mai da alheri da ya koro magana yace bai kamata musulmi ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah a ciki idan abin ya zo baka san hukuncin Allah ba to ka tambayi malami yana magana akan tambayar malamai sai ce amma idan ka tashi koyi a wajen aiki kayi koyi da waɗanda suke masu biyayya ga sunnar annabi Muhammadu sarasa kenan malam ya nuna maka bi malami ahlus sunna duk malami in ba ahlus sunna bane in ka bi shi wallahi zai halaka ka zai kai ka wuta zai dora ka akan bid'a bid'a kayan nauyi ga nauyi ga zunubi kuma ga ta da dadi in ka saba tabarin yana da wahala eh da haka kai kokari ka bi malaman sunna man yuti'u ar-rasula faqad ata Allah Allah ya ce wa man tawalla duk wanda ya juya wa annabi baya to yanzu Allah yana magana da annabi sai Allah ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aika ka dan ka kiyaye aikin su ba ko dan ka sa ido akan me za su yi kai dai ka isar da sako kawai mu ne za mu kiyaye aikin da suke yi kuma za mu su hisabi inji Allah Allah ya yi haka dan ya dan sassauta wa manzo Allah saboda shi yana damuwa yana kamar zai halakar da kanshi saboda bakin cikin mutane suke imani la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin Allah yake cewa da kai sauran kirzma ka halakar da kanka dan kawai mutane ba su imani ba inda mun so ada sun yi imani haka ba mu aika ka akan ka kiyaye ko ka sa ido ko ka yi hisabin aikinsu ba a kai da isa da sako wanda ya ji in kunne ya ji jiki ya tsira ko amma in ya yi aiki ba ba ji kaɗai ba wanda ya ƙi jifin ba zai ƙi gani ba in ya gani ba zai gada kyau ba da haka masu naka halin hafi zama ma'aikaka don ka kiyaye su ba a kan dole sai sun ba Allah kai da ke samu su sabu sai Allah ce wa yaƙulu na ta'a wa yaƙulu na ta'atun fa'iza barazu min indika bayyata ta'ifatun منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا النبي صلى الله عليه وسلم يا شا wahala a garin Madina bangare guda ga Yahudawa suna cutar da shi bangare guda ga makiya suna neman a zo su halaka da shi kuma ga munafukai na cikin gida to shine Allah yake faɗin irin wautar da suke yamin zan Allah sallallahu alaihi wasallam su munafikai akan su bayyana imani a baki amma a cikin zuciya ba haka Allah ya ce wa yaquluna ta'a za ga munafikai suna ta a shikenan ai mun yi imani mun bi amma fa idza barzu min indaka da sun fita daga inda kake ya rasulullah in dai sun bar inda kake din nan to bayyana ta'ifatu minhu a cikin dare za su haɗu waɗansu jama'a daga cikinsu me za su renew za su yi da shawara garin da zai ta ƙuri kuma abinda za su tattauna su tashi a kai abinda ya saba abinda suka faɗi gaban kai nan sun ce sun yarda da kai annabin allah ne shi yasa allah ce iza ja'aka almunafiqun idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah allah ya ce su munafikai in sun zo gurinka za ka suna ce muna shaida lalle kai ma'aikin Allah ne kullum haka da sun zo zaka ce wallahi mun shaida kai annabin Allah ne Allah ya aiko ka amma sai Allah ya karanta sai ce ni wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya ce shi Allah ya san kai ma'aikin Allah ne tabbas shi Allah da kanshi ya san kai ma'aikin shi ne amma hami wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun amma Allah ya ce mun san su munafikai makarita ne cewa innaka da rasulullah wallahi ƙarya suke ba su yarda ba shi munafiki ya yarda da Allah da manzan Allah a baki amma a zuciya bai yarda ba bai yarda da Allah ba shi dai kawai dan dai kala ce baya sallah da yake sallah saboda idan baya sallah kila ya zo neman aure a hana shi kila ya zo neman taimako a ce shi ba musulmi bane da haka tunda ana yi za a yi tare da shi Allah karba mu da munafici shi munafiki yana ga Allah ma ya masa wayo ba kuma wallahi munafucin nan fa in ba mutum ya da gaske ba akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi Allah ya gwada mishi wasu amma akwai wanda Allah ya ce wallahi kai ba za ka iya sanar su sai dai mu muka san su kawai akwai ranar da annabi na zo da aka turo mala'ika jibril ya gwada mishi mutum ɗaya bayan da har mutum saba'in a fada shawar duk munafukai ne mala'ika zai zo ce ya gwada shi ce kai wannan tashi sai annabi ce kai tashi ce wani ya ce tashi yadda aka gwada su gaba daya kuma akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Huzaifa wani ma munafiki ne wani ma munafiki ne ka san Huzaifa shine sahibi sun rasul annabi ya dauke shi kadai ne abokin asirinsa duk wata magana ta sirru sai da shi annabi ya zana masa munafikai tun ranar sayyidina Umar ya haka bai yi bacci ba kullum sai ya je korar Huzaifa ya zauna bawan Allah saboda karfin imani dan Allah ina gaba kan Allah ba a sa da ba a ciki an ta annabi ya zana maka munafikai dan Allah babu suna Umar sai ya kyale shi har sai da ya tausaya masa ya ga rayuwar sa ta shiga wani hali ya ce kai annabi bai saka daga cikin munafukai ba amma daga kai ba na ƙara tsarkacewa kowa sai lokacin da ya samu dama ya barci idan ka ji baka tsoron munafuci to kai munafuki ne amma da kaji an yi magana munafiki kana da tsarkana jin tsoro to Allah ya kubatar da kai Allah ya kubatar da mu daga munafuci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku duk wanda ya siffatu da wannan siffa yana da alamar munafurci tare da shi akwai alamar shi munafiki ne an yi wani afari ya dukkan su idan hadasa kaza ba idan zai yi zance sai ya sa ƙarya a ciki baya bai ƙarya daga hannun shi magana wani iya koro zance ba jiri ke zancen ba zai daɗi ba sai ya yi warau-warau sai ya ɗan sa ƙarya a ciki wanda ita yake neman abinci ƙarya gare yake ba koyi wuce ƙari ɗaya ko idan hadasa kaza ba shi sa kashe dinka da ƙarya ko ta wasa komai ka fi da gaskiya duk abin da za a yi kuma wallahi ba abin da za a yi ta ji ɗaya ko? wai za wa ada a khalafa da an yi alkawarin shi sai saba waye bai saba alkawarin a cikin wani daman da gangan za ku alkawarin ce insha Allah insha Allah kun bai da niyyar cika alkawarin da ka ce wani ya ce to daman na ce maka insha Allah wajen yana nufin Allah da ya bai so ba mugun daman kuma ya yi niyyar ha'inta ka ba zai je ba ya saba ba alkawarin wai za tu min khara idan ka bashi amana sai ya aice ka ayya wallahi in ka samu kudi kai ka rasa ba za ka bai ajiya da an ce ka bai liman ka ce kai liman fa saboda baka amince mishi shi kake zai aice ka ko ba haka ba saboda duniya ta lalace duniya ce ta lalace amana ta yi karanci ba kowane mutum ake bai amana ba ya kai labari to in daga idan za ka yi zance kana sa ƙarya idan an yi alƙawari kana sabawa kuma kana cin amana to wallahi akwai alamar munafurci tare da kai manzo Allah ya ce idan mutum ya cika abu na hudu ya zama munafiki original wanda uku akwai suka ƙara da na hudu wallahi ka shiga uku wani ne na hudu sarkin gardama kenan ai kusa akwai sarkin gardama ko wani mutum biyu ne wannan ya ce sarkin gardama ne wancan shi ma ana ce masa sarkin gardama sai aka ce to wane ne yake to sai aka yi katari ɗaya za ka ce to ga wanan ma ce me ya faru aka ce ana wai jayayya akan kai da wane wa ya fi gardama ya ce ana yi shi aka ce ya hika ya ce ana yi shi aka ce wane ya fi ya gardama ya ce to ku zama je gudun shi a unguwa ɗaya suke kowa ya san kowa da aka sallama wa wancan ɗayan bai san me aka zo yi ba shi wannan sarkin gardama shi ya sallama a gidan wancan ya ce salamu alaikum ya ce waye ya ce ni ne wane ya ce ba kai ba ne ya ce zaka yace ni da na san wani ka ce mai kawai ba kai bane ya ce yaran laiwa da yahi ne wakon gane ne abin ya zama ɗabi'a shi komai sai ya gardama yau kayi mamaki yawa a cikin haka muke wani shi kawai in an zo majalisa a yi gardama dai kawai in kun yi nan shi zama shazan yayi nan ta wallahi alama ce in kana da wancan ukun ka gama da wannan to kai original munafiki ne original kaka yarda ba ka mutu wallahi kaka yarda wallahi kake dan kana mutuwa kana daga cikin masu zama karkashin kasa na wuta innal munafiqina fi ddarki al-asfali innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar ubangiji ta ala ce munafike su ne a karkashin kasa na wuta fir'auna ba sama da kai yake gashi kai sallah kai azumi bi amfane ka ba Allah ya raba mu da munafici da haka waɗannan siffofi guda uku yi kokari wallahi ka fita daga cikin su balle na hudu karka yarda a cikin maganar ka rika ƙarya ko da wasa kake yarda kadi mutum ya zanta a tila zancen wani rira ka samu matsala har kowa ya san zancen ka ba gaskiya ba ke sai ka tari a yi alkawarin ka ce don alkawarin wani kwa sai ka kuma shi kwa ka kuma wallahi da ka saba ƙarya saba alkawari ba kullum da abu an gane wannan don abin yadda ka san kura ƙarfi ɗayan yana zama sauran sai sun zo da ka saba ƙarya saba alƙawali bai da wahala a gurin ko a ka za ka ji wallahi iza hadasa kaza wai zawa da khalafa da kuma ka zaman to kana ƙarya kana saba alƙawali don cin amana wani abu ne maƙaryaci mai saba alƙawali cin amana wani abu ne a gurinsa ta yi amana yanzu kai allah da ya kiyaye wallahi akwai matsala fa ita ko amana ko ta magana aka baka to ka kiyaye kake zama irin da mata wacce za a gaya mata magana a ce amana ce kake faɗi wanda ne wance eh ke kin ji to amma ha amana an ce kalan faɗi kuma ita faɗi to ai mazan ma yanzu sai abin da Allah yi wallahi mazan ma wani duk abin da ya gama sai ya faɗa ba kowa ke rike amana ba da haka laraba da suka sami amana da ka bai mutum ka ce amana sai ya janye hannun shi su ba su ka ba su abu ka ce amana saboda sun san me matsalar amana sharrin amana fa sai an maka hisabi ranar tashin alkiyama ga zaka tafi aljanna amma an akwai wanda ka taba cin amana ci mutum daya ai ka shiga uku wallahi sai a ce dakata akwai amanar wani da ya baka lokaci ko za ta ce kwarai ku rasu ne za ta to ai ka cinye ta baka bashi ba bawan Allah sai a siffanta maka amana ga ta a gefen wutar jahannama sai to je ka dauko ka damka mai ka sai ga ayabu ne mai sauki ko wala sai ka je daukan amana sai ta yi tsallan lamba tsaki sai ta fada cikin jahannama kai kuma sharadi ne sai ka dauko ka mai ka zaka aljanna sai ga abin da ya ma sauki ka yi mi ka bi ta kai ma an kai tsallon maɗakai ka fara yau kasar shekara nawa za ka yi karatu ya kasa ƙara aka ji a garin madina wanda kowa sai da hankali ce tashi aka zo gurin manzo Allah annabi ce kun san me sai wallahi Allah da manzo Allah suka sani ce wani dutse ne mala'ika ya mulmula shi ya wurga shi a wutar jahannama shekara 70 yana kasa sai yau kai karkashin kasa to kai amana ta fada je kuma ka bi ta ka dauko ta shekara nawa za ka yi nauyin ka ya kai jifin da mala'ika ya wa dutse shekara nawa za ka kafin kai kasa ka dauko ta kuma sai ka dauko amana ka zo gefen ƙarshen fita hallo ya ta kumce ta yi kasa haka Allah zai maka azaba saboda cin amana shi yasa yan uwa mu nake amana kuma amana kika dauke ta nesa matakin amana ta farko wajibi da furulla da Allah ya dora maka wannan shine amana ta farko karka suke kace amana Allah shine kakkai da ka sakaki da sallah kakkai sakaki da abubuwan da yake wajibi akan ka matan da ka aura ita ma amana ce idan ka ci amanarta ya daga cikin abin da zai kai ka wuta ƴaƴan da Allah ya baka amana ne shugabanci da aka baka amana ne shi yasa annabi yake cewa sabai kadda ku roki shugabanci dan fa inna amana shugabanci amana ne Allah zai tabbe ku ranar tashin alkiyama wani sahabi da yaji annabi na magana akan amana sai da ya rantsa gaban manzo Allah ce shi ba zai shugabanci ba ko na mutum biyu dan kai da ya ci amana mu kuma idan aka dauke ka aka baka matsayi inda zaka samu dukiyar amana ka handa mai ka cinye sai a barka ta wani ya shi ke da shi tawaro wani barka ai shi aka bai matsayi guri ka eh ai shi lahiya launa kawai saboda mun makamce da abin da ke gaban mu na kiyama kawai duniya kadai muke gani sai ka zo ka tara kudin ka yi zaluncin ka ci amanar ka yi satal a ƙarshe sai Allah da ya jarbe ka da bala'in ciwo yau kana tunuzi gobe kana morocco kuma Allah ya tsike shi kama kwanakan masa ɗanyi nisa duk arzikin ya ƙare kuma Allah yana dan yana jiran ka kai ba tuba za ka yi ba ka riga ka ta amanar al'umma ka ta amanar gwamnati ka ta amanar kowa Allah ta'ala yana jiran ka da wannan amanar da tashin alkiyama shi sa ƴan uwa mu dagi mu zamanto masu amana da haka mu yi da'a ga Allah mu yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine babbar hanyar da za mu samu tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama amma duk wani abin da mutum zai nasar rai da bin son zuciya da nuna ma Allah shi ƙwararre da wayayye ne to wallahi idan alkiyama ta tsaye za ka rena kanka lokacin za a gane baka da wayo to su ne munafukai suke da irin wannan sufar ta cin amana ta ƙarya ta saba alƙawari ta gardama shi yasa kuke ganin ya daga cikin rukunan domokaraɗiya gardama ko ba gane ba inda dan siyasa ya kai dan siyasa sai ya zama mi jarraba ga ƙarya ga cin amana ga saba mi ai kai kasan dan siyasa aka ce baka mai cika alƙawari ai kasan ka ce akwai wahala ko Allah karba mu da tsarin demokradiya da haka munafiki su suke da wannan sufa wai kurun ta'a suka ce sun yi ta'a ga Allah da manzo Allah amma da sun tashi daga gurin manzo Allah sai da su zauna a cikin dare ta'ifatun wasu yanki ko wasu jama'amin daga cikin su kai su tashi su bayyana gairar ladhi taqul abinda ba shi suka tabbatar a gaban ka ba amma sai Allah ce kyale su wallahi ya katubu bai bayyitun Allah yana rubuta abinda suka tattauna suka shawarta suka tabbatar da shi a cikin dare Allah ya sa mala'ikun da suka zauna tare da su suna rubutawa ga kuma na'ura dan kowane mutum yana da kyamara a wuyan shi a daure ko Allah bai tura mala'iku ba Allah ce wa kullu insanin wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi Allah yace kowanne dan adam mun saka mishi wata kamera a wuyan shi wanda za ta kawo bayani cikakke ko ba mala'ika wallahi Allah ya gama da kowa bayan da za a yi ka cire ta kuma ko akwai da za a yi ko ka yi ta ziki ta kasa aiki kowa an laɗa mashi wata kyamara a wuyan shi kuma Allah ce wani kuruji lahu yau mai kiyama ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا za a fito da wannan kyamara ranar tashin alkiyama kowa zai fito da ita littafi ne wanda yake mai takarda a daidaice wata takarda ba ta likiya da wata yau lekon biyar leban ko an fi ganewa wannan lissafin to leban abin da kai gaba ɗaya yana nan a rubuce a tattare a rubuce kuma an yi filman shi lebanci an haka duk abin da ka ake tara za ka zo gashi falla falla littafi ne wanda babu wani gurin da zai makale da wani juna kuma za ka ba Allah bayani kai da kanka za a karanta kenan ko Allah bai turo mala'iku ba ya riga ya gama da mu kamera ce bai kama san da take balle kai ne da kijibanta kamar jirgi ne ka shiga jirgi aka san da kamera take ba ko to in wani hadari ya samu da wanda ya uhu da wanda ya kuka da wanda ya zagi da wanda ya zikirin Allah to a wannan kamera da an zo an kunna sai a jigo a ce ga abin da ya faru a cikin jirgin nan ha to wannan ita ai ba ta ma ba ma ba ma sai an neme ta ba daman zaka tashi da ita ne kawai ba sai an neme ta ba ba ba sai an neme ta diyar da jikinka zai ribi ita tana nan kuma dole ka yarda akwai ta haka Allah ya riga ya gama da kai shi yasa Allah ta'ala ya ce wallahu yakatubu ma yubayitun Allah yana rubuta abin da suka tattauna suka faɗa suka tabbatar da shi da haka ka kauda kai daga gare su kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya san abin da suka tsara kuma ya sa mala'iku sun rubuta kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa kimara ta ɗauka ta yi asiri da aka fara da ko da kai daga sha'anin munafukai wata wakil Allah ka dogara zuwa ga Allah idan an ce manzan Allah ya dogara ga Allah wani mafi cancantar mu dage mu dogara zuwa ga Allah wa kafa billahi wakila ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isa baka abin dogaro ya Allah ka samu daga cikin masu dogaro zuwa gare ka ina ganin lokaci ya go abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta